أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu yau shida ga watan Rabi'ul Awwal hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam 1443 kuma yau sha uku ga watan goma miladiya ɗaya, a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam a inda a majalisun da ya gabata muka kammala tarihin ko sirar ummu khallat radiyallahu anha wadda sirar ta ita ce ta kammala littafin idan ba mu manta ba littafin ya kunshi sirar sahabbai maza guda saba'in da biyar da kuma sirar mata guda ashirin da biyar wanda idan aka gama su shine zai ba mutum sirar sahabbai guda ɗari cif da mala ya tattara su a cikin wannan littafi nasa mai albarka ya sa masa suna rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam to da izinin Allah yau za mu ji khatima al-khatima wato kammalawa ko cika sawa ko rufewa na wannan littafi duka gabaci daya mala ya ce wa ba'da hadha ash-shawt al-mubarak bayan wannan zagayen da muka yi mai albarka tun daga sahabi sayyiduna abubakar radiyallahu anhu har zuwa sahabiya ummu khallad radiyallahu anha ma'a salafin ummatil abra muka yi ta zagaye tare da magabatan wannan al'ummar al'abra waɗanda suke nagartattu idan ana neman nagartattun bayan Allah bayan annabawan Allah to sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annaba da manzanni Allah bai halicci wasu mutane da suka kai darajar sahabban annabinsa sallallahu alaihi wasallam ba wal mustafain al akhyar kuma waɗannan zababbu waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya tato su an sha bambanta mana tsakanin abin da ake ce mishi al-istifa'u da al-ikhtiyar malamai masu bin diddigi na lugha idan suka ce idan aka ce isfafahu shine a zaɓo mutum a cikin tarin mutane masu yawa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi game da Maryam alaihassalam ya Maryamu inna Allah astafaki wa tsahharaki wastafaki sai ce ala nisa'il alamin Allah maɗaukakin sarki ya zaɓo ki ya tsarkake ki ya zaɓo ki a cikin matan talikai na zamaninki amma idan aka ce al-ikhtiyar wanda daga nan ne aka samu al-akhyar to shine a sake tato mutum a cikin waɗannan da aka tato idan aka yi istifa'i daga nan sai a zuwa ikhtiyari wanda kuma yake gabansa shine lintiqa'i alintiqa shi kuma yana gaban alikhtiya wasu kuma malaman lugha waɗanda suka yi imani da taraduful alfaz wato gamayyar ma'anoni a kalma ɗaya ko kuma gamayyar ma'ana a kalmomi mabambanta to su kuma sai suka ce a dan ma'anarsu ɗaya da istifa'i da ikhtiyari da intiqa'i suka ƙara wani ma suka ce akwai ijiti ba'i suka ce duk ma'anarsu ɗaya to su ne waɗannan to waɗannan sahabban annabi sama al-mustafai na waɗanda suke zaɓaɓɓu al-akhyar waɗanda Allah ta'ala ya tato su a cikin zababbu zababbu ne su a cikin zababbu mala ce ra'ayina a cikin wannan zagayen da muka yi na sanin waɗannan sahabbai mun ga anna Allah ta'ala ikhtara al-muballighin anhu Allah ya zaɓi waɗanda za su isar da saƙo daga gare shi min akramin bashari irqan daga cikin al'ummatan da suka fi mutane ga baki ɗaya daraja ta tsatso sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun cika wannan wa alaƙihim fikiran sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓo su a cikin mutanen da su suka fi kowa kyalli na tunani tunaninsu kyalli yake sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu tsatsa a cikin tunaninsu wa azkahum ma'adanan sannan Allah madaukakin sarki ya zabo su suka fi tsarkin ma'adini idan an ce ma'adini shi ma dai yana koma zuwa ga tushen mutum da asalinsa wa arhabihim taqatan sannan kuma Allah ya zabo su a cikin mutanen da suka fi kowa yalwar dama Allah madaukakin sarki ya ba su daman maki mabambanta yasa dama su ta kasance mai fadi mai yalwa Allah bai kuntata musu a cikin damar da ya ba su ba ya ba su dama ta zama da annabi sallallahu alaihi wasallam babu damar da tafi wannan daraja a ce ga ka kai almajirin annabi sallama ne ka karba daga gare shi shi yasa wannan yana daga cikin sabubban da suka sa ilimin magabata sahabban annabi sama yafi na kowa saboda su sun karbo ne kai tsaye daga matsotsa ta asali sun tsotso ne daga matsotsa ta asali bai sha iska ba abin kai tsaye sannan kuma wastanbatahum sannan annabi Allah madaukakin sarki ya tsirar da su fidiatin a cikin wasu mahallai tahuffuhum bil ikbar wadda waɗannan mahallan mutanen cikin mahallan nan tahuffuhum bil ikbar sun zagaye su bil ikbar da girmamawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a tarihin su mutane ne da Allah maɗaukakin sarki ya gewaye su da girmamawa wa tarmuquhum bil ijlal sannan kuma al'umma tana kallon su bil ijlal da darajantawa ba wani mai imani da yake kallon sahabban annabi sallama da kaskanci idan kaga mutum yana sukar sahabban annabi sallama ko yana takala hancin su ko yana taba su to ka tabbatar da wannan mutumin ba shi da rabo a lahira ba shi da rabo a lahira amma duk wanda Allah ya kaddara yana da rabo a lahira to zai zama yana kallon sahabban manzo Allah sama ne da ido na girmamawa wa sudurud da'awati ad-diniyyati mala yace tahowar da'awa ta addini ar-rijalin a hannun mutanen da tilka makanatuhum shakhsiyatu wannan shine matsayin su na mutuntaka a ce daga gare su da awa ta zo wad'un lil umuri fi mawadi'iha wannan shine sanya al'amura a cikin inda suka cancanta a sasu i a ce sahabban annabi sama masu waɗannan siffa su ne da awa ta musulunci ta zo daga hannunsu su suka rikota to tabbas an sanya abu inda ya cancanta a sanya shi ba a kuskure ba ba a kuskure ba fa innal azaima kufuha al uzama'u domin manya manyan al'amurra waɗanda suka dace da su sune a hada su da manyan mutane idan abu ya zama babba to ya kamata wanda zai zama nashi to ya zama shi ma babba shine ka'ida duk abin da yake babba mai daraja to ba wanda ya kamata ya riƙe shi ya ɗauke shi idan ba babban mutum ba to da'awar musulunci azima ce babbar aba ce babbar aba ce to kaga ashe waɗanda ya kamata ta zo a hannunsu manyan mutane to amma ga siffan manyan mutanen wa ta'rifun nasi billahi ganar da mutane su san ubangijinsu wa siyasatuhum bihudahu da kuma shugabancinsu da shiriyar Allah ɗin ubangijinsu wa fakku asarihim da kuma kwance musu ɗauri annafsiya wanda ke cikin ransu ƙulli da aka sa a cikin ransu walijtima'iyya da kuma ɗaurin da aka yi musu na zamantakewa mara kyau bi shar'ihi da shari'a Allah zalika kulluhu wannan aikin dukkaninsa yuntaqa lahu sadatu min albashar a ka'ida sai an zabo jagororin da za su yi wannan aikin cikin mutane ba aikin kowa bane mutumin da zai zo ya zama shine likitan zukata na mutane ya gyara musu ɗabi'unsu ya kyautata musu zamantakewarsu alaƙoƙinsu su zama sun inganta tsakaninsu da ubangijinsu alaƙoƙinsu a tsakanin junansu to waɗanda za su yi wannan aikin dole sai an zaɓe su ba kowa za a tura shi a ce ya je ya yi ba a yuntaqalahu as-sadatu min al-bashar ana zaɓo jagororin wannan aikin ne daga cikin mutane sai an zaɓo su an tato su an kuma tacewa an rairaye to su ne za su iya wannan aikin idan ba haka ba za ta ɓare ba za a ci nasara ba ba za a ci riba ba as-sadatu bi mawahibihim jagorori ta bangaren baiwa da Allah madaukakin sarki zai ba su hmm? wa kifayatihim sannan kuma su zama sun cika sun batse sun isa su wannan aikin la bi da'mi wa da'wa ba kawai mutum ya riya da baki ya ce shi babba bane da azam da da'awa da ma'anar su da riyawa ka faɗi abin da hujja bata tabbatar da shi ba shi ne ake ce mishi azzam ko a ce masa adda'awa والدعاوي ما لم يقيموا لها بينات أصحابها أدعياء in ji busiri yi mana dukkan wani kiran magana da wani zai zo ya yi amma bai tsaye da hujja game da abin da ya kira na maganan nan ba to me wannan halin to ana ce masa da'i jam'insa sai ya zama adi'iya mai kiran ƙarya ko mai kiran magana kawai to ba da haka ba a'a da gaske bai wasu ta bayyana a ganta a fili mawahib ce ba sannan kifayarsu a gansu sun cika domin wannan aikin domin ba aikin wasa bane ولذلك قال ابن مسعود dan haka ne ma sagiduna Abdullah ibn Ummi Abd Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yace la yazalu an-nas bi khairin mutane ba za su gushe ba alheri na samun su ma akhadhu al-ilma min akabirihim matukar suna karban ilimi daga manyan su fa'iza a khazuhu an asagirhim idan suka karbi ilimi daga makaskantansu wa shirarihim da kuma lalatattun cikinsu halaku za su halaka ƙa'ida ita ce akhdhul ilmi anil akabir a karbi ilimi daga manyan mutane zai fassara mana su waye mutanen da yake nufi manya manya a jiki ko ko manya a ne ko manya a nera ba haka yake nufi ba shine sai yace wal akabir laysu ashabal jusas adh-dhakhma idan aka ce al akabir manyan mutane ba ana nufin masu jingima gingiman jikuna ba ba masu jiki katin katin ba kuma wannan tintini tintini masu hikima laraba sun sun fada suka ce tarar rajulan nahifa fatazjarihi wa fi aswabihi asadun hasuru ويعجبك الطريق فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطريق ترى الرجل النحيف فتزدريه سيقى قمتين كري كري هكا بايدك إبا فتزدريه سيكريناش أما وفي أسوابه أسد حصور أما أتكن تفسع شن تكن زوتي يسع to wani irin zaki ne mai iya kai bara wanda ake jin tsoronsa ya ce wa yu'jibu qattariru fatabtalihi wani zubin sai kaga mutum shirgeje sai ya burge ka amma abinda laraba suke ce mishi ne taral fityana kan nakhal wa ma yudrika madakhal ce kaga mutane yadda ka san shirga shirga kamar bishiyar dabino amma wa ma yudrika madakhal ashe ta shiga bata zauna bane to shine sai yake cewa fa tabtalihi sai ka gwada shi fa yukhlifu dhannaka ar-rajulu at-tarir sai wannan mai kibar sai ya saba ma tunaninka kai ka gan shi ƙato ka zata wani abin arziki za a yi da shi sai ka gwada shi sai ka gani shi ne sai yake cewa bughasu tsairi aksaruha firahan wa ummu sakri miqlatun nazuru yace bughasu tsairi aksaruha firahan ƙananan tsuntsaye kanari ko tsadda su suka fi yawan yaya sai su zo sai su wuce ta sama ka gan kamar sun ma sama inuwa ko ba haka bane amma wa ummu sakri miqlatun nazuru amma ni kiyafa so nawa ake samun ta a gari sai ka zagaye gari ga baki ɗaya ba mikiya ko ɗaya in ka je gidan zu katon gidan zu sai kaga kwara ɗaya ce kawai aka iya samunta kaga shine abin da ake magana to shine sai yake cewa walal asnanil mutaakhira da aka ce manya kuma ba ana nufin waɗanda suke da tsufa ba suke da shekaru al asnan na shekaru wala sarwatil ariza ba kuma waɗanda suke da maɗuɗin dukiya ba walal waza'ifi almahiba ba kuma waɗanda suke da manya-manyan ayyuka da ake jin tsoronsu ba ba su ake nufi da al'akabir ba innal akabira lalle manya-manyan mutane da fi fahmi ibn mas'udin a fahimtar ibn mas'ud domin shi kan shi ibn mas'ud bai da waɗannan sufofin sayyiduna abdullahi ibn mas'ud mutum ne gajere kuma siriri ga gajarta ga sirantaka amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa أتضحكون من ساقي ابن أم عبد لهما أثقل يوم القيامة عند الله من جبل أحد wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi cewa ya hau bishiya ya tsinko masa wani abu sai ƙaurinsa ya bayyana ɗan siriri sai sahabbai suka kama dariya shine sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna dariyar ƙaurin sayyiduna Abdullahi ibn Mas'ud ne to ranar lahira idan aka zo aka ɗora su akan ma'auni na awon mutane to sai sun fi dutsen Uhud nauyi a ɗabi'a za ka ga gajerun mutane suna da ƙiba wadanni in aka ce maka kawo wadan da bai da ƙiba an baka aiki ko da yawa za ka ga wadanni Allah na cure musu ƙibarsu to shi Abdullahi ibn Mas'ud wada ne kuma sirri ne gashi wada kuma gashi siriri kaga ala khilafil ada ko to radiyallahu anhu to kaga shi kanshi ba yana nufi a kafir masu wadancan sannan baya cikin masu dukiya sannan bai da makami Abdullahi ibn Abdullahi ibn Mas'ud har ya har ya koma ga Allah bai taba rike gwamna ba bai taba rike mukamin siyasa ba ya shagalta da karantarwa tun da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasu ma ba daɗewa da wasu shekaru ya koma kufa shi ya je ya da ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam a iraki daga nan makarantarsa ce ake ce mata madrasatu ahlin ra'ayi ai madrasatu ahlin ra'ayi daga nan ta samu asali irin su ibrahimu nakhai ibrahim bin yazid an-nakhai da irin su ibrahim bin yazid at-taimi da makamantansu duk almajiransa ne daga makarantarsa suke to shine wannan yace hum ashabul himamil ba'ida su ne waɗanda suka kasance suna da himmomi alba'ida masu nisa himma madaukakiya ce lokaci yayi ina ayyukan khatima ya kamata a ce mu khatame ta majalisi da amma kuma saƙonni ne take ɗauke da su kenan sai mu tashi na al'akabira wa sallallahu wasallam wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in